بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاجه إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za a fara karatun alfiya ta nahawu ko ina za a tashi yana cikin na'ibul fa'il ne ko an yi wa kasar aushi min fasu latsi wa in bi shakalin ne za a tashi da bismillahir rahmanir rahim wa in bi shakalin khayfa lafsun yustanab wa ma li ba qadura li nahwi ha wa ma li fa ba alima al ayn tali fi ikhtara wa qada wa shibhin yanjali wa qabilun min zarfi naw min masdari aw harfi jarrin bi niyabatin hali hadha ولا ينوب بأر هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقدره وفي اتفاق قد ينوب الثاني من باب كسافي ما التباسه أمن في باب ظن ورأى المن اشتهر ولا أرى من إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما ألقى بالرافع النسب له محققة آه wa in bi shakalin khifa nafsu a baya an faɗi cewa duk wani fi'ili wanda yake ajwafi akwai damar a faɗa da fuska uku kamar misali ba'a ka iya cewa a bi'a an siyar bi almata'u ko ka ce bu almata'u an sai da kayan ko ka ce buyi almata'u a ishmali an sai da kayan shi yasa akwai hanyoyi uku na faɗa to amma ta yi a wani halin ya zamo in an yi wani wasalin a ciki zai iya rikitarwa yanzu misali in kana ba da labari daga kanka kada kuka ce an sai da kai to yanzu ka ce bi'itu sai a ɗauka cewa ka ce kai ne ka siya bi'itu na siyar kenan kai kuma kana son ka ce an sai da kai to a irin nan dole ka ce bu'utu bu'utu dole ma ka bi lukar da ba ita ta fi yawa ba wato ka rabma ga harafin na farko ka ce bu'utu an sai da ni shi yasa in haifa nafsu in an ji tsoron rikici bi shakalin tabin wani wasalin yurtanab wajibi ne a guje shi wajibi ne a guje shi wa mali ba'a hukuncin da aka faɗa ga kamar ba'a hukunce-hukuncen nan guda uku na cewa a iya faɗa da kisra shine asali a ce bi'a ko kuma a faɗa da ramma a ce bu'a ko kuma a ishrami a ce buyi'a gadura ne na hawi hab ana ganin su ga fi'ili muraraki ga fi'ili mura'ati ga fi'ili mura'ati kamar ka iya cewa habba in ka gina shi ga mabuli wato ka gina shi ga mabuli ka iya cewa hubba hubba an so ka iya cewa hibba an so ka ita hoibba hoibba ka ishimali an so yasa kamar radda ka iya cewa rudda shine asali hadhihi qira'atuna ruddat ilaina qira'a mafi yawan makaranta amma akwai wanda suka karanta riddat ilaina riddat ilaina da kasara yanda a can a a iya cewa kila akwai wanda suka karanta riddat ilaina da ishimali kenan da ishimali kenan shine wa ma liba qadura linahwi habba wa malifa ba'a abinda ya tabbata ga farba'a yanjali yana bayyana limal ainu tali ga abinda aini ta bi fi hitara a cikin ihtara wato ga abinda yake aini ta bi kamar ihtara a iya cewa uhutira ko kuma a ce uhutura a cewa hitira ko hutura ko hutuira a ishmali wankada ko inkada a cewa inkida ko a ce unkuda ko a ce unkida a ishmali a duk fi'ili wanda yake irin wannan ya zo awon ifta'ala ya zama kuma mai illar aini ne ko kuma ya zo awon infa'ala ya zama mai illar aini ne to akwai fusa ko uku a ciki a wa duk abin da zai karbi ya zamo na ibul fa'ili min zarfin daidai zarafi ne bin yabatin hari ya cancanta ya zamo na ibul fa'ili shine zarafin da yake mai sarrafa zarafi wanda bai lizinci zarfi yanci ba to ya iya zuwa na'ibul fa'il ka iya cewa wuqifa amamul amiri amamul amiri ya zama shine na'ibul fa'il wuqifa an tsaya a gaban sarki ko julisa halfal dalfal amir an zauna a bayan sarki ko halful amiri aw min masdari ko masdari kamar riba rarbatun shadidatu kamar na qur'ani fa iza nukha fi suri nafhatun wahidatu to nafhatun zarqa masdari ne yazo na ibn fa'il saboda ya cancanta ka ba wanda yake ya lubunci irafa bane banda masdarin da ba sarrafa shine wanda ya lubunci irafa kamar irin sai subhana su ma'aza da makamantansu a to irin wannan ba inda za a yi su zo a matsayin na ibn fa'il aw harfi jarri ko jari da majruri shi ma hari ya cancanta bin ya bata ya zauna ibul fa'ali kamar murra bi zaidin murra bi zaidin ko wala ma su kida fi aidihim illa iyaka malamai da yawa kamar wannan fi aidihim ba ta cewa na ibul fa'ali ne sai ce fa'ili ne shi ne abin da gaggan malamai masana masu zurfin sani suka zaba irin duk fi'ilin da ya zance ya zo mabni lil maf'uli to wannan na ibul fa'ilin sa ba a ce masa na ibul fa'ili sai dai a ce fa'ili kamar wani masu kida a ji a nemi ko humma zaidu ko ugumiya alaihi to dai wannan wasu ugumiya alaihi sai a ce ai fa'ili ne ba nu da ba na ibul fa'ili ba duk dai abinda zai karbe zama na ibul fa'ili ya iya zama wa na ibul fa'ili ba sai lalle maf'ulu bihi ba akan samu magana an yi magana cikakkiya amma kuma ba maf'ulu bihi a cikin ba maf'ulu bihi a ciki sai dai a samu masdari kamar na qur'anin fa iza nufihat suri nafhatun wahidatu a ga nan ba maf'ulu bihi sai dai shi masdari maf'uli mutlaqi to yanzu sai aka tsaye da maf'ulin mutlaqi shine na fatun wahida a matsayin na ibul fa'il wala yubu ba'ru hazi amma wayannan abubuwan da aka faɗa guda uku nan ko zarafin ko masdarin ko harafin jarra bayan da za a zama na ibul fa'ili in wujid fil lafzi maf'ulun bihi matakar an samu maf'ulun bihi a cikin lafazi in a lafazi a magana an kawo maf'ulu bihi aka kawo wayannan guda uku to ba za a sa ɗaya daga cikin su ya zama na ibul fa'il ba dole shi maf'ulu bihi zai zama na ibul fa'il shi yasa suka ce ruriba zaidun rarban shadidan yawmal jumu'ati amama al-amiri fi darihi yanzu zaidun gashi na ibul fa'il dole aka mai da shi ya zama na ibul fa'il maf'ulun bihi ya kuma na ibul fa'il duk da cewa ga maf'uli mutlaki shine masdari rarban shadida wannan dole sai a kyale shi bisa zama wasa mansubi yawmal jumu'ati zarafi zarfi zamani amma bai zama na ibul fa'il ba amamal amiri zarfu bakani shi ma bai zama na ibul fa'il ba fi darihi jari da majruri duk ba su zama na ibul fa'il ba wanda aka dauka kawai ya zama na ibul fa'il shine a shi maf'ulu bihi maf'ulu bihi shine yace wala yanubu ba'ru hazi wani daga cikin wannan wani abu daga cikin waɗannan guda uku ko hudu ma da aka faɗa tunda zarafi a iya cewa akwai zarfu zamani akwai zarfu makani ko shi masdari in ya maf'uli mutlaqi ko kuma jari da majruri bayan da za a zama na ibul fa'ili in wajid fil lafzi maf'ulun bihi matka za a samu maf'ulu bihi a cikin lafazi wa kadi yare wannan shine maganar da tafi karfi amma wasu malaman suka ce a'a tayu wani daga cikin wannan ya zo a matsayin na'ibul fa'ili tare da cewa akwai maf'ulu bihi wanda shine abinda malaman kufa suka tafi akan shi ma anan ibnu malik ya goyi bayan malaman kufa akan cewa ya iya zama wa na'ibul fa'il kamar kirar abu ja'far yazid ibn qaqai ɗaya daga cikin makaranta goma wato shi abu ja'far yau fati ijira ta ɗari da talatin shine malamin nafi'u nafi'u ya karɓi kira'a a wajensa amma lamarin Allah sai ya zamo almajirin ya fi suna fiye da malamin abu jafar shi ne malami amma shi ba a lissafa shi a cikin makaranta bakwai ba sai dai a cikin makaranta goma aka lissafa shi shi abu jafar ya zai don lukakai ya wafati hijira ta ɗari da talatin ɗari da talatin bayansa sai da aka shekaru talatin da tara kafin almajirin nasa nafi'u na fi na binu amin yi wa fati shi sai hijira ta ɗari da sittin da tara yi wa fati to to yana daga wannan kira'a su shi da ya karanta liyu za ƙauman bi mata nu ya ya bar ƙauman wanda yake na a mabulun bihi bai mai da shi na ibul fa'il ba a tasir waya azamo bi ma kanu yaktun jari da majruri shine aka mai da shi na ibul fa'il ko fadin mawaki rubatun al-ajjaj waƙen sai yake cewa lam yuna bil aliya'i illa sayyida wala shafa zalgayi illa zuhuda lam yuna bil aliya'i illa sayyida to nan yuna an gina shi lil majhul lil maf'uli yana neman na ibul fa'ili ga maf'ulun bihi shine sayyida amma ba a mai da shi na'ibul fa'ilin ba aka mai da bil aliya'i dari da majruri ya zamo shi ne na'ibul fa'ili to an ji wannan wanda shi rubatun azaz yana cikin wa'anda ake kafa hujja da waƙoƙinsu yana cewa ba wanda yake kula da sufofi na ɗaukaka sai wanda yake shugaba wanda ba shugaba ba bai damu ba don ka ce ya yi rowa bai dame shi ba dan ka ce ya yi rashin kunya bai dame shi ba dan ka ce ya yi mai keta bai dame shi ba amma wanda yake shugaba da ka faɗi wata sifa wadda ba mai kyau ba kace ya yi to hankalinsa ya gama tashi shine ma'ana lam yu'na bil aliya'i illa sayyida wala shafa zalgayi illa zuhuda ba wanda yake warkar da ma'abucin bata sai ko wanda yake ma'abucin shirya so da yawa batattu abinda suke abinda yasa suke zama bisa batansu su dade ba a haɗa su da shiryayyu don su ɗora su kan shiryar ba shi yasa sai su daɗe bisa ɓata a ƙadar rubustani na biyu min babi kasa daga babin kasa fi'ilin da yake nasabtar maƙulai biyu wanda asalinsu ba mubtada ba ne da labari to ikan zamo na ibul fa'ili maƙuli na biyu nasa na irin wannan fi'ilan yakan zamo na ibul fa'ili fi maltibasu umin matuƙar da ba rikici an amince rikici bittifaƙin daga mu dukkan malamai shi yasa ka iya cewa ku siya zaidan jubbatu kaga nan zaidan shine maf'uli na farko jubbatu shine maf'uli na biyu amma kamar yadda maf'uli na biyun ya zama na ibn fa'il asali a ce ku siya zaidun jubbata jubbata din ya zama ya ci gaba da zama a matsayin maf'uli shine maf'uli na biyu na kusiya to amma a iya mai da shi da ibn fa'il na farkon ya ci gaba da zama a matsayin makuli a ce ku siya zaidan jubbatu tunda dai a nan ba wani rikici da ake tsoro an san zaidi ne zai sa jubba ba jubba ba ce za ta isa zaidu ko kuma uɗiya zaidan a nukudu ko uɗiya zaidan malum malum shine makuli na biyu na uɗiya amma aka mai da shi na ibul fa'ili tunda cewa nan ba za a rikice ba za a iya gane me ake nufi tunda an san ba mutum za a ɗauka a ba kuɗi ba kuɗi ne ake ɗiba a ba mutum yasa iya cewa uɗiya zaidan malu amma in akwai rikici kamar misali a ce ɗaya daga cikin su bawa ne aka ɗauka aka ba ɗaya wanda ɗayan ɗa ne to wannan dole wanda shi aka ba shi zai zama na ibn fa'ili wanda shi aka ba ya ci gaba dole ya ci gaba da zama a matsayin makoli shi yasa sai ka ce uɗiya zaidun amra inda kana nufin an ɗau amru an bayar ga zaidu yawa uɗiyar zaidun amra ba dama ka ce uɗiyar zaidan amru saboda ka ce uɗiyar zaidan amru ya zama kenan zaidu aka ɗaukar aka bayar ga amru don ba haka kake nufi ba dole ka ce uɗiyar zaidun amra to shine wannan wa bittifaqin qadin musadi min babi kasa na biyu a babin kasa yakan zama na ibul fa'il akwai fi'ilan da suke nasartar maf'ulai biyu maf'ulan da asalin su ba mubtada da labari bane shine kamar kasa kamar aada irin su suna da dama kamar saqa duk irin waɗannan suka nasabci maf'ulai biyu kamar hada hada ma kaga so dewa suka nasabci maf'ulai biyu da kanta kamar a fatiha ihdinas siratal mustaqima ihdi fi'li amri na hada ya nasabci maf'ulai biyu da kansa gana shine maf'uli na farko ga sirata a to shi yasa ake nan nan ka iya cewa hudiya zaidan addariku wanda asali a ce hudiya zaidun addarika dan zaidu ne za a nuna wa hanya ba hanya ce za a nuna wa zaidu ba zaidu ne za a nuna wa hanya almanu a ce ba dama a yi haka ishtaha shi ya fi shura fi babi zanna a babin zanna filin da ke nasabtar maf'ulai biyu wa ara ko babin ara filin da ke nasabtar maf'uli uku mafi yawan malamai sun ce a nan ba daidai ba ne a sa maf'uli na biyu a zamo shi ne na fa'ili a'a na farkon ne shi ya sa bisa wannan ƙaunin dole ka ce zunnal hilalu la'ihan saboda hilalu shi ne maf'uli na farko to dole ka da shi na ibulfa'ili an zaci wata ya fito zunnal hilalu la'iha ko ru'iya amrun mun dalika ba dama kenan ka ce zunnal hilala la'ihun ko ru'iya amran mun daliku a ce na fiyin ya zauna ilfa'il ko ba dama ka ce uriya zaidan alhilalu la'iha a babin ara ya zamo kasa maf'uli na biyu ya koma na ibn fa'il a'a dole na farkon zaka ce shi yasa dole ka ce uriya zaidun alhilala la'iha wannan shine abin da da yawa daga malamai suka tafi akai wala ara man'a amma ba ni ganin hani ba ni ganin cewa haka ba daidai bane in ji dan malik izar kasu zahar matukar dai abin da ake nufi ya fito fili matukar abin da ake nufi ya fito fili ta yi an samu wasu guraren ko wasu tsangayoyi na ilimi wanda suka bincike irin abin da ibn malik ya zaɓa a alfiyar nan wanda wasu abin da ya zaɓa a alfiyar aka ya zaɓa a tafsir aka ya zaɓa a asalin alfiyar ita ce kafiya amma akwai guraren da yake abin da ya zaɓa a alfiya ya bambanta da abin da ya zaɓa a tafsil babban littafin sana na hau a tayu akwai wanda suka yi bincike a kai amma wani allah a nan ma a samu waɗanda za su iya bincike a kan wannan ko a guri nawa ne ibn malik ya faɗi cewa shi ga yadda ya zaɓa a cikin alfiyan nan kaga dai ka ba a nan gashi ya faɗa wala ara man'an izal qasdu zahar ya faɗi ra'ayinsa wanda ya saba da ra'ayin mafi yawan malamai to nan a dubi ra'ayin nasa da waye dace wanda yan kaɗan ne kuma ra'ayin nasa meye matsayinsa a mahanga ta ilimi meye matsayinsa a mahanga ta koyarwa meye matsayinsa a dangane da hujjowa ta karbowa daga larabawa ko ko dacewa da kiyasi to da yin wani abu ne wanda a iya bincike a kai ko suwaye za su yi bincike a nan wa masu wannan na'ibi abinda yake ba na'ibul fa'ili ba min ma'ulika bil fili bil rafi daga abin da aka rata shi da mai rafa'a shine amilin nan annasu lahu muhaqqaqa nasa sai ta zama gare shi halin kasancewar ta a tabbatarwa a koyaushe da zamo ba fa'ili to a ma'amulai na fi'ili ɗaya ne tak zai zamo na'ibul fa'il sauran sai a basu da nasaba yanzu misali kama a rurba zaidun rarban shadidan yawmal juma'ati amamal amiri fi darihi duka wa'annan guda hudun dole su gaba da zama a matsayin mansubai shi zaidun din shi kadai shine marfu'i sauran dukkaninsu sai su ci gaba da zama mansubai haka nan ma yanzu misali wancan inda aka ce a iya mai da shi na biyan ya koma na fa'ili to dole na farkon ya zamo a mansubi shi yasa za ka ce wuɗe zaidan dirhamu haka nan inda yake mai uku ne za ka ce ulima zaidun amran ka'ima zaidun kaɗai shi ne zai zama na ibn fa'ili amma da amran da ka'iman duk za su zama mafulai ne shi ne za a yi musu nasba to alhamdulillah ƙarshen wannan fasalin kenan ko ba wakaci da mun bi tambayoyi amma dan Allah dan Allah kamar rana ita ana lafiya sai a bi tambayoyi to alhamdulillah kuma afiyar dari kaza a duba sau lokacin da ya rage